أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار أما بعد فيا أيها المسلمون لقد قرأتم وسمعتم قول الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين قال ابن كثير عليه رحمة الله أي معناه أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلى عباده المؤمنين بحسب ما عنده من الإيمان كما جاء في الحديث اشتد الناس البلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه وإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء قال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أي أفحسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تقلوا وتخبروا وتمتهنوا كما فعل الذين من قبلكم من الأمم أيها الموحدون لقد فجعنا في هذه الأيام بفاجعة عليمة تغطر في قلوب المؤمنين وزلزل به عقول الموحدين إنها فاجعة فاجعتنا علينا جميعا بلا استثناء كبارا وصغارا رجالا ونساء شيوخا وشبانا إنها موت الآدم الشيخ التي ارتفع صوته بكلمة لا إله إلا الله بالت الدعوة وبالت العلم والحكمة الداعية الكبيرة المفسر البارد شيخ ارتفع صوته بصوت ساحات التوحيد ارتفع صوته بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ ارتفع صوته بنداء السنه شيخ ارتفع صوته بالعدل والمساواة وإيتاء ذي كل ذي حق حقه قال سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون لقد سكن لقد سلك سبيل سلكه الأنبياء والصالحين من قبلك وكعيا من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين إنها سبيل سلكه كثير من الصالحين سبيل سلكه ثلاثة من الخلفاء الراشدين المهديين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا لقد قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يصلي في محراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتلوه وهو يتلو كتاب الله لقد سلخنا شيكنا هذا الطريق أي طريق الشهداء والصالحين هنيئا لك يا شيخ ثم هنيئا لك يا شهيد السنة إنه سبيل طالما تمنى كثير من الصلحاء تمنوا هذه الموتش الشهيدة ولم يدركوا ولم يدركوها لقد أدركها شيخنا الكبير نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبله من الشهداء ونرجو الله تبارك وتعالى أن يجعله من الصالحين ونرجو الله تبارك وتعالى أن يبعثه في زمرة النبيين والصادقين والشهداء والصالحين أيها الناس اذكروا نعمة الله تبارك وتعالى واذكروا دائما قوله تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وقال تعالى وما وكعي وقال تعالى حيث يكون ذاكرا للمسلمين للموت إنها طريق لا بد منه قول الله تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والحكمة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه سميع قريب مجيب الدعاء الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول godiya su tabbata ga Allah makaɗaici marin jayi jira da amincin Allah su tabbata ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna jaddada godiyanmu zuwa ga Allah mabuwayi da ɗaukaka a bisa shiryar da mu da ya yi a bisa wannan tafarki wanda yake mai ban kayan shi ne tafarkin musulmi ya ku yan kowa musulmi hakika muna ta karantawa kuma muna ji ana ta karanta mana dare da rana ubangiji mabuwayi da tsokuta yana cewa su mutane suna tsammani kawai za a basu kara zube don sun ce sun yi imani alhali ba za a jarabe su ba hakika an fitini waɗanda suka zo gabaninsu don Allah ya tantance waɗanda suke masu gaskiya cikin imani kuma ya tantance waɗanda suke masu ƙarya a cikin da'awarsu ibn kathir alaihi rahmatullah yana cewa ma'anar wannan aya ita ce lalle Allah ta'ala mabuwayi da ɗaukaka babu matsawa sai ya jarabi mumini musulmi kuma ya jari musulman gabaki ɗaya daidai gwargwadon abin da shi musulmin yake da shi na imani wannan ya zo a cikin hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace waɗanda aka fi tsananta musu a cikin jarabawa wato waɗanda aka fi tsananta musu da nau'ikan musibu su ne annabawa da salihan bayi sannan bayan haka waɗanda suka biyo bayansu waɗanda suke da imani ba za Allah ya ce Allah yana jarabar bawa daidai gwargwadon imaninsa idan ya kasance mutum ne tsayayye a cikin imani sai musiba da bala'i su kare yawa a kan Allah ta halaye cewa a wata ayar shin kuna tsammani za ku shiga aljanna haka kawai kara zube tun bai same ku ba kwatan kwacin irin abin da ya samu waɗanda suka zo gabanin ku a hakika fatara ta shafe su cututtuka sun shafe su har dai aka razana su aka girgiza zukatansu har manzo a wancan lokacin da waɗanda suka yi imani tare da shi suke cewa yaushe ne nasarar Allah da taimakon Allah zai zo. Sai Allah ya ce ku saurara, lalle taimakon Allah a kusa yake ga dukkan wanda ya takawa kuma ya ji tsoron Allah. Abinda Allah ke nufi kamar yadda Ibn Kasir ya ce, "Am hasintum an tadkhulul jannata?" Shin kuna tsammani za ku shiga aljanna? Kun kafin ba a jarabe ku ba? ai hakika sai an jaraba ku kuma an tattance waɗanda suke masu gaskiya domin waɗanda suka zo gabanin ko an jaraba su da al'amura waɗanda suke masu tarin yawa akwai mace-mace akwai talauci akwai matsala wadda take tara zana da firgishi duka Allah yana yin wannan ne don ya girmama ladan wanda yake mumini ya ko taron masu kadaita Allah da girma hakika a waɗannan kwanaki da suka wuce dare ne wanda yake na ranar asabar muka wari gari da babbar fitina da ta samu kowa da kowa a cikin wannan lungu namu da kuma garuruwa namu fitina ce da kuma masifa wadda take mai tsanani dukkan zukata sun karaya hankula sun tashi an girgiza zukatan waɗanda suke masu tsoron Allah wannan mutuwa ce wadda ta zo mana haka kwatsam kuma ta shafi dukkanmu gaba ɗaya babu wani wanda bai ji takaici irin wannan kisa da ya samu wannan malami namu ba masifa ce babba kuma bala'i ne babba wanda ya shafi manyanmu da ƙanananmu mazaje da kuma mata manya waɗanda suka tsufa har da yara waɗanda suke matasa wannan ita ce mutuwar wannan babban malami namu addaji wanda ya dace yana da awa kusan tsawon shekara talatin wannan ko shakka babu asara ce ga ilimi asara ce ga hikima asara ce kuma ga mai kiran mutane zuwa ga ainihin bauta Allah shi kalai wata musiba ce wacce yake babba wanda Allah ya saukan mana da ita malami ne wanda yake mai daɗaɗɗen tarihi a bisa da'awa sautinsa ya ɗaukaka da ainihin kiran mutane zuwa ga kaɗaita Allah da bauta hakika sautinsa ya ɗaukaka tsawon daɗewa sama da shekara talatin yana kiran mutane zuwa ga kaɗaita Allah da bauta da tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malami ne wanda sautinsa ya ɗaukaka cikin kiran mutane zuwa ga bin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malami ne wanda sautinsa ya kaga yi kururuwa domin tabbatar da adalci da kuma samun daidaito da bayar da haƙƙi zuwa ga dukkan wanda yake ma'abucin haƙƙi ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana ce mana kada ku taɓa tsammani waɗannan da ake kashewa cikin tabarkin Allah kar ku taba tsammani cewa matattu ne Allah yake bari suna nan da rayuwarsu ana azarta su ta inda ba ku sani ba hakika ya ce ka taka ainihin wato wani tafarki wanda annabawa da salihan bayi gabaninka suka taka shine tafarkin mutuwa da kuma kashewa wadda take kisan gilla wanda babu dalili a kansa hakika da yawa daga cikin manzanni kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labari da yawa daga cikin manzanni an kashe su a tare da annabawan nan akwai mutane waɗanda suke masu gaskiya da yawan ibada amma tare da haka kisan annabawan da kisan mabiya annabawan bai sa 'yan baya suka yi rauni ba saboda abin da ya sami 'yan uwansu cikin tafarkin Allah ba su yi rauni ba a bari ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake cewa lalle Allah yana son masu haƙuri ko shakka babu wannan tafarki ne wanda yake da yawa daga cikin salihan bayi sun taka shi shine tafarkin mutuwa ko dai ta hanyar kashewa ko kuma ta hanyar yin shahada idan an je bakin fama ko kuma wani matsala ko wani dalili daga cikin dalilai hakika wannan tafarkin kulafa'ur rashidin guda uku sun taka irin wannan matsayi kar ku manta an kashe wato sayyidina Umar a masallaci yana sallah wani kafiri wanda ake kira Abdullahi ibn Muljim Abu Lu'lu akal Majusi shine yazo ya soke shi da wuka haka aka kashe Usman dan Affan yana karatun Alqur'ani haka aka kashe Ali ibn Abi Talib lokacin da ya fito cikin gida zai bai wa mutane sallah dukkaninsu gabaki daya ubangiji ya karbe su suna matsayin shahidai hakika an kashe umar dan kazzab Allah ya yarda da shi a lokacin da yake sallah a dab da mimbarin nan mai albarka na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ba majusi ya zo ya dafa masa wuka ya sassoke shi suka mai tsanani sannan kuma ya kashe kusan mutum tara tare da shi a cikin masallaci an kashe shi lokacin da yake karatun qur'ani haka aka kashe Usman ɗan Affan, Umar ɗan Khattab ya kashe shi lokacin da yake sallar asubahi, sannan Usman ɗan Affan an kashe shi lokacin da yake karatun Alƙur'ani a gabansa, ‘yan da suka tsallaka a cikin gida, suka yanka shi kamar yadda mutum ke yanka ragon layarsa. Hakika Ali bin Abi Talib abin da ya faru gare shi kenan wani daga cikin ‘yan ta'adda ya zo ya buga masa wata ainihin wato diga a cikin kansa haka khalifa aka tarereye shi bayan kwanaki uku ya koma zuwa ga Allah hakika abin da ya samu dan uwa kenan wani dan ta'adda kun riga kun ji labari yayi da kyakkyawan niyya ya dauke shi amma sai wannan dan ta'adda ya kasance shine ajalinsa lalle hakika wannan shine tafarkin shahada wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari a cikin hadisin sai ingantacce dukkan wanda aka kashe shi akan dukiyarsa yana a matsayin shahidi kuma ita ce tafarki wanda yake na salihan bayi tafarkin yin shahada muna yi maka murna hakika muna yi maka murna da irin wannan kisa da aka yi maka na wulakanci innahu sabilun talama tamannaha kathirun min as-sulaha wallahi wannan shine tafarkin da da yawa salihan bayi suke buri dama su samu hukuwa ta shahada mana hakika wannan tafarki ne wannan tafiya ce wanda take mai muni a cikin zukatanmu amma muna yi maka fata ka huta da wahalar da muke ciki hakika muna roƙon Allah ya isar da mu a irin wannan mataki mataki wanda yake na shahada muna roƙon Allah ta'ala ya sanya ka kana cikin shahidai hakika ubangiji mai gafara ne kuma mai jin kai ne muna roƙon Allah ta'ala ya karbe shi a matsayin shahidi ya gafarta masa kurakuransa muna roƙon Allah ta'ala ya sanya shi a cikin salihan bayi muna roƙon Allah ta'ala ya tashe shi a cikin dandazon annabawa da salihai da siddiƙai da shahidai wannan ita ce tafarki wanda yake na gaskiya ya ku bayan Allah kada ku manta a kullum ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana gaya mana ita ba wannan mutuwa dole ne sai an tafi tafarki ne wanda babu wanda ya kauce masa titi ne wanda babu wanda ya taka shi kuwa ba wanda ya kauce masa kowa sai ya taka Allah yake ka ba su labari lalle mutuwan nan wanda suke gudunta to su fa kamar suna haɗuwa da ita ne lalle hakika ubangiji zai ba su labari da dukkan abin da suka kasance suna aikatawa Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kin yanzu idan ka mutu su za su dawwama ne ai ba mu sanya ma wani jiki da woma ba a wannan ƙasa a wannan bayan ƙasa Allah ya ce ba mu sanya ma wata rai ba ta zanto ta dawwama a cikinta ubangiji mabawayi da ɗaukaka yana cewa lalle hakika kowace rai za ta tantali mutuwa kuma ku sani ku bayan Allah ana cika maku ladaddakin ayyukan ku ne wato lokacin da kuka mutu lalle hakika wanda duk aka ketarar da shi daga azabar Allah aka sanya shi cikin aljanna to wannan hakika ya samu rabo wanda yake kyakkyawa ya ku bayan Allah lokaci ne da ake bukata ɗan uwa su natsu mu mai da al'amarin mu zuwa ga Allah mu taya ɗan uwanmu da addu'a da fatan Allah ta'ala ya gafarta musu kurakuransa Allah kada ka ƙara maimaita mana ko mu ji ko mu gani irin wannan kisa na wulakanci Allah ka zo da wannan kasa ta mu lafiya kuna ga yadda tsaro yake ta tabarbarewa jiya da asubahin nan aka sake samun labari wasu yan ta'adda sun shiga cikin gidan wani ɗaya daga cikin abokanmu abokan aiki wanda ake kira abubakar moni sun shiga sun sassara shi da adda haka kawai sun yi masa mummunan rauni yanzu haka federal medical center sun tura su kano asibitin dala saboda raunin ya yi tsanani a kansa haka rayuwarmu take ta tafiya kuma shugabanni suna kallo waɗanda Allah ya tsora ma amana su kula da rayukan mutane da dukiyoyinsu kai ka ce kamar ba mu da shugabanni a cikin wannan duniya ko ƙasa da muke rayuwa to muna roƙon Allah ta'ala idan kwanan mu ya tsare ya Allah ta'ala ka samu kyakkyawan cikawa Allah ka azurta mu da imani na gaskiya Allah ka kare mu daga santsi da tuntube da zamewa irin na shaidan Allah ka sanya dukkan wanda yake da hannu a cikin wannan hukuncin ko a cikin wannan tsanyatanyen aikan ya Allah ka tona musu asiri ya Allah ka yi maganin su kamar yadda ka yi maganin na farko ya bayan Allah mu samu natsuwa hayaniya da maganganu waɗanda suke ba su da tabbas a irin wannan lokaci ba namu bane abin da ake bukata shi ne ɗan uwa su dage da yin addu'a Allah ya gafarta masa tare da dukkan musulmi gaba ɗaya waɗanda suka mutu sannan kuma mu dage da yin addu'a Allah ka dawo mana da aminci da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa da garuruwa namu muna roƙon Allah ta'ala ya kai haske a kabarin iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya ibadallah lalle ku sani cewa Allah ta'ala ya yi umarni da cewa ai salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a irin wannan lokaci wanda yake na sallar juma'a da kuma ranar juma'a to muna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بكيد أو سوء أو مكر اللهم اجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين اللهم أهلك من كان في هلاكه سلام للإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا أحدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله Thank you.